الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم داسميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالآفية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayanaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode ma Allah madaukin sarki da sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkulani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah madaukin sarki ya sake dawowa da mu mu dura inda muka kwana wanda ajiya mun kwana a ƙarshen suratul suratul a ƙarshen suratul furqan wanda a yau zamu tashi farkon suratul shu'ara'i a wannan sura an samu da suna suratul shu'ara'i ma'ana shine sura wadda yake kamar yadda an karga an kasan da mako can watan kowace sura ana sa mata suna ne watan da sunan wani abu da ake ambato a cikinta saboda a cikin wannan sura in muka je can gaba za mu haɗu da wasu ara'u ya tabi umul gawun alamtar annahum fi kulli wadin yahibun saboda za mu haɗu wannan kalma ta ashu'ara din to shi yasa sai aka sanya mata suna ashu'ara ah wato shine sura ta mawaka saboda za a ambaci maganar masu waka wanda in muka zo sai insha Allah za mu ji maganganun malamai akai sannan a wannan sura a makiyatun an saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan lokacin yana maka kamin kamin ya hijira zuwa Madina ana cewa sai dai ita wannan ayat cewa wa shu'ara'u ya tabi umul gawuna har zuwa ƙarshen ta irce ayat da ke ta sauka a ta Madina ce ita wannan kamin ba watan bayan hijira kenan sannan wannan sura tana da ayoyi watan 27 ko kuma 120 da tana da ayat 127 sannan tana fara da haka bismillahir rahmanir rahimi a tasimim to irin wannan ne a rufa da suke zuwa a farkon surori malamai suna maganganu da yawa akai kuma a wani lokaci mafi yawanci da fassara da yawa da suke cewa ita ce mafi inganci mafi kubuta kawai shine dai a ce Allahu a'lam bi muradihi kawai bi zalika ya zama a ce Allah shi kadai ne san abin da yake nufi da shi ya saboda harufa ne wanda Allah ya kawo su ba tare da gashi an yi bayanin su da watan filla-filla ba domin a gane ba saboda haka shi yasa sai ya zama sai suna cewa Allah shi ya san abin da yake nufi amma dai malamai suna fassarawa wani lokaci amma ƙarshe duk fassar da za a yi dai to shi ma sai dai a ce dai to Allah dai dai san abin da yake nufi da su waɗannan harufa din a wannan kamar watan wayan da suke zuwa su waɗannan harufa din muqaddaya din a farkon surori din daga cikin sirrura ne na Allah subhanahu wataala sannan a kaman su wannan ne da ta zo din dasimim dinnan a wannan sura to ba wasu malaman suna cewa shi wannan dawun din na farko ma'anar shine wata ana nufin duri sina ake nufi wai shine dutsen nan wanda annabi Musa yake ganawa da Allah subhanahu wataala shine ma'anar wannan wannan da Musa na farko din shine sannan shi kuma wannan sinun din ana nufin Iskandariya Iskandariya sunan wani gari ne wanda a lokacin da muka yi magana na zalƙalai ne mai magana iskandariya ɗin nan sannan mimin shi kuma ana nufin garin makka ake nufi da shiya sannan wasu kuma sun ka ce a'a shi wannan ɗa shi wannan ɗa musanu ɗin nan na farko ɗa'un ɗin nan abin da ake nufi shi ma'ana shi ne ɗuba kalmar nan ta ɗuba ka san wata canya ce wadda manzo Allah sallama yake cewa a cikin hadisi wato ita ɗuba ɗin nan wata canya ce a cikin aljanna wanda a kusan tufafin aljanna gaba ɗaya ta daga gare ta ne suke fita to shi ne wasu malamai sun kace wannan damu sanan na farko yana nufin wannan duba wannan shijara wannan watan wannan shijaratu duba ake nufi din shi kuma wannan sinin suka ce sidratul muntaha ake nufi sidratul muntaha shine magana tuki ya dinan ko wanda ake cewa a can cikin sotun najmi ko yana cewa wala qadar ahu nazalatan ukhra inda sidratul muntaha cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ga malaika jibril a wani lokaci a daidai inda ita wannan magare tukewa din wannan magare tukewa lokacin da aka isra da miraji manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wata magare ya ce wadda watan kunnuwan ta haka suke yadda ka san kaman kunnuwan giwa haka kuma tana da daya haka kamar yadda ka san dayanta kamar tuluna haka to shine yace lokacin ma sai wani abu ya zo ya lullube ta na ikon Allah wanda bai san ko- ma iyakar shi ba shi zaka ji ana cewa izai gasha sidrata ma ya gasha lokacin da abin da ya lullube ta na magare din ya lullube ta to wannan shine ake wasu malamai suka ce wannan magare suke yadda shine ake nufi da wannan a a- a wannan wannan sinun din sannan shi kuma wannan mimun din shine sun ce Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallama maza Allah sallama kenan amma dai duka dai ko dai menene dai a ƙarshe dai abinda su malamai da suke cewa da shi Allah shine fi yake mafi sani shi kuma a, kamar yanda wannan da na kawo yanzu shine kamar yanda watan a, Imam Al-Qurtubi ya haka- shi haka ya kawo wannan bayani sannan kamar yanda zo a cikin tafsirin Ruhul Bayani shi kuma sai ya ce to anan shi wannan damu sami din ya ce to abinda ake nufi tsayranu himamul arifina ila alhadrati wai tashin himma ta arifai masana Allah dagawa himma su zuwa ga hadar Allah subhanahu wataala to shi ake nufi da wannan damu sami din sannan shi kuma wannan sirrin din suka ce ma'anan shi shine watan ah, sayrul muridina su waɗanda suke suna biye da manyan bayan Allah to sayri na tafiyar su to shine wannan wannan ah, sirrin din sannan mimin kuma suka ce mashayul abidina wazuhadi tafiya ta masu yawan ibada masu gudun duniya kuma wannan dai duka dai karshe dai wadai Allahu alim bi muradi bi zalika Allah da shine san da abu mai abin da yake nufi da wannan ne din wasu malaman kuma suna cewa har yanzu wata hikima ce wadda suke sa kawo irin waɗannan surorin saboda su mutanen makka kafirai ga lokacin duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu alqur'ani cewa suka yi in ana karanta alqur'anin a ta hayaniya wai don ga ajiya wai saboda in an mutu ya ji haka nan imani za ya koda ba- ko ba daga gamba ko bai ko bai shirya ba to wannan saboda haka sai suna cewa da haka idan idan ana karanta alqur'ani a rika a rika hayaniya ai ta suwa ai ta hayaniya wata inda dai don dai ga ajiya balle ma ai imani din wace wasu kai manzo Allah sallama wai dadin baki gare shi ai duk wanda ya ji magana ta sai ya bi shi ya imani da shi subhanallah to shine sai ya zama ake cewa sai ubangiji wadake sarki ya kawo wannan hikimar duk larabcinsu da larab ba a taba ganin larabci a ce gashi da harufa ba a kawo kamar yanzu sai a ce ɗasimim laraba ba su haka nan ba don ba su ana larabci da haka nan ba a za ka gani mai yake nufi da shi To wannan sai ya zama allah ya kawo wannan da an karanta hakan da an karanta shi to sai kawai sai su ji kaman ah to kuma sun ji wani bakwa abu yanzu wanda ba su taba shi ba yanzu meye wannan ne abu kaga in ka ji bakwa kaga kokari zaka katsa ka tsaya in ji to menene wannan abu to kaga in sun katsa sawara sun da sun ji an faɗi harufa din wanda ba su sani ba to kaga wucewa za a ga ba karanta aya ta gaba ko kaga sai da su ji ta kenan kuma ga sun ce ba za su fara rawai sani to wasu malaman suna cewa yana daga cikin hikimomin da ya sanya watan waɗanda ake yin waɗannan waɗannan harufa din suke zuwa a a farkon surori din to dukan shi dai waɗannan ne dai Allahu dai alim bi muradihi ubangiji tabaraka wataala shi ya san me abin da yake nufi da waɗannan surori sai Allah yake cewa tilka ayatul kitabi haka waɗancan ayoyi ne na littafi shine na alqur'ani aka ce ubangiji madauki suke ya ishara ne na watan tilka kaman can zaka ji ana cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal allazina aka ce zalikal kitabu ko an ka ce wancan littafi shi ku kaida zalika misali abin da yake nesa da larabci yake ce ma zalika din to shine sai aka ce wai ishara ce zuwa ga watan nisan daraja ta alkur'ani da shine yake nufi da shi a dalili don haka tilka waɗannan ayatul kitabi ayoyi na littafi na alkur'ani waɗanda suke a a daga cikin ayoyin alkur'ani wanda Allah ya saukar da almubini wanda suke mabayyana ma'ana shine almuzhiru lil haqqi min albatil masu bayyanar da gaskiya bisa ga ƙarya don haka za su zo su yi bayan dalla dalla duk wani abu wanda yake na ƙarya za su yi bayanin shi abin duk da yake na gaskiya kuma za su za su yi bayani don haka shi yasa mafi yawanci duk inda za ka ji wani abu ya taso ko ka ji wani wanda zai ci maka abu kaza haramun ne kai tsaye to ka'ida ana buƙatar to tunda dai akwai mai halattawa ko mai harantawa shine Allah madaukakin sarki to a- akwai buƙatar a ji shi karar ga alkur'ani an fahimta ko kuma cikin hadisi misali saboda su ne masu bayyana da ƙarya din da gaskiya sai su yi bayanin wannan abu shine wanda yake halat wancan kuma shine haramun amma in ka ji mutum ya ce maka abu kaza haramun ne kuma alkur'ani babu inda Allah ya faɗi wannan abin ci haramun ne to kai ka san magana ba za su a wata magana ce ta su zuciya shi kuro misali kamar irin mas'alun na wani lokaci zaka ji wasu na ɗaukowa a ce maka ai mawlidi haramun ne misali to a wace aya misali sai mutum ya ja maka ayat kuma a ji sunan mawalidi misali kan mutum ya baka fassara ta fahimta ta ciki an fahimta ka sa akwai inda mutum zai jawo aya amma sai ya burgoda ta mai da ita inda ya kaso ya fassara ta ganin damar shi misali to ba wannan ba mutum sai ya ja maka in mutum ya ga maka wannan to a ina ne inda an gace misali mawalidi haramun ne ya ja maka aya wadda ƙara ne Allah hudu magana ko kuma hadisi kaga da zalan ba wannan mutum ya tabbata shi ne wanda yake ya kago abin da kanshi sun zuciya ta ne kuro kuma abin da zaka isko misali kaga malamai an yi shekaru misali game irin shi wanda yake bada misali sama da shekara 800 a duniya ga da fara wani ba shekara 800 an wuce shekara 800 da fara gaba ne to kaga kuma malamai ne sun ka faru abubuwan a ƙasar iraki wani da ke cima abu sa'idin kaukabari al-muzaffar shi ne wanda yake ya fara kuma babban malami ne sosai daga kuma sarki ne shi kuma malami sannan ya zo ya tara malamai suka zo kuma malamai suka aikin har tun daga wanda lokacin ma an ka samu malamai suka fara rubutu akan abu an ka samu wani malami al-hafiz ibnu dahiya ya fara yin rubutu a cikin game da shi a nan waje tun daga wancan lokacin don haka littafan da aka magana kan waje sama tun daga shekara 100 abin da ya gangaro ya kasa aka yi ta maganganu amma an sai wani ya ce maka in ji ai bai da kyawu ko bid'a ne kai tsaye ko ma ya ce maka haramun ne kuma kila sai ka ji shi yana taya can kuma yana da musabaka shi kuma gogo kuma ita musabaka mawlid ya tsohe ta da shekaru barkatai ma to shi ya shekara 100 da wani abu musabaka ko shekara 50 ba ta yi ba duniyar to wanda tsoho kino na sabu ka gani amma an gan da yake ana dan samu wani abu ciki ko tunda akai kawai yanda shehu da rubutar da lafa yake cewa akwai wata musabaka ciki ko tunda kaga an kai mutu an kai gasa cika ga wani abu zai za a bashi da kyaututtuka kaga an samu abu musabaka kenan kaga shi wannan ya zama sunna zan mai kyau kenan kuma gashi babu inda annabi ya taba yin wannan ko kadan sahabbai ba su taba yi ba amma kuma gashi yanzu kuma shi a inganta ce kuma shi wanda kuma shi da wanda shekara sama da shekara 800 shi a bid'a to ka gani irin wannan abubuwan misali da masu kama da suwa duk inda mutum zai ci maka abu kaza haramu ne to ya gaya maka a wace aya kada ayi kamar yanda wani ne wanda yake cewa wanda shi da bashir da lawanin suka hazo shi yake ce mashi a wai ho abubuwan nan da kuka ta magana kuna cewa ai maulidi haramu ne salatul fati kaza duk abubuwa da daban da bace jawowa yace ko qur'ani duk qur'ani mu ga inda Allah ya ce duk ya haramta wannan abubuwan ba wasu yace a to ai abin da yasa ai sannan wai ba ku so ba shi dalili Allah yace to kana nan kenan Allah bai san da su kenan ko da ka Allah bai san zasu taba shi sa bai hode su ba kaga kenan kaga kenan Allah ma bai san gaiwa kenan ko to kaga cha an kai kenan Allah ma a ci shi bai san gaiwa kenan to an ce tunda da dabba su ba ne kaga kenan Allah bai san su bai san zasu taba ba kenan to ka gani ubangiji wanda ke sarki duk wani abu wanda zai zama matsala wanda zai zama halaka ga al'umma manzo Allah sallama to Allah ya yi ishara zuwa gare shi komi yanzu misali kamar da muka bada misalin cewa kaga ai akwai wani mutum ne wanda yawa manzo Allah rashin kunya ana ce mashi zulhu ya tsira ko kamar yadda malamai duk kusan malamin hadisi kowane malamin hadisi ya rubuta wannan magana din bukhari muslim tirmidhi nisa ibnu majah duka da sauransu imam ahmad duka akan cewa wanda manzo Allah ya rabo na zinari wai yana raba wadannan zinari bayan ya babbaya kawai mutum na sai ta so ya ce amma dai manzo Allah kai adalci wai manzo wai annabi ya adalci wai bai adalci ba to Allah ya ce manzo Allah da kanshi wai shi za a ce wai kai adalci wata rawaya ma cewa ittaqillaha ya muhammad kai tsaye wai ka diba wai ka ji tsoron Allah wai manzo Allah yake ga wannan magana kasar shi kun yayi yawa to shine ake cewa shi wannan mutumin wani mutune ne wanda ya taso yana da kwalmin idanu haka zurhi ido misali yana da kuma tudun goshi yana da mahimmayin kuma tu haka sannan kuma yana da dogon gemi yana da gemi babba mai yawa sannan kuma ya dan ya dan dage wannan din shi gyamcin shi zane ne ko wando ne ko to shine ya taso manzo Allah wannan rashin kunya to shine sai manzo Allah nan da sai na umar ya taso ya ce manzo Allah ka bar ni in sari mai kai mana sai manzo Allah ya kyale shi da abu fa innahu fa inna inna min idhi hadha qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamuhu ma siyamihim yaqra'una alqur'ana wa la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruq as-sami min ar-ramiyati wa la in adrakatuhum la aqtulannahum qatl adil sai manzo Allah ya ce ai kyale shi kaga wannan mutune yace cikin zuri'a tai za a yi wadansu mutane waɗanda mutane ce in kaga sallarsu har sai kare na sallar ka kaga kawai baka iya sallah ba in ka ji karatun ƙul'ani su har sai kare na sai ka ji kawai baka iya ba suna karanta alƙul'ani sosai amma kuma ƙoshin su ba ke tarewa balle kai ka zuciya su ya ce kuma suna hita da cikin musulunci yadda ka san kibiya an ka halbata wayan ta tafi misali yana dawa mai dawo ciki ya tafi kenan ko to haka suka hita da musulunci waɗannan mutane maza Allah ce ai inda ma zan riski waɗannan mutane inda zan yi zamani da su ce na masu irin kisan da Allah wa adawa da shi zan musu to irin wannan mutum ne yawa manzo Allah wannan rashin kunya din kaga ai sai manzo Allah ya isharar cewa to zuri'a ce ma ga bane zai faru ko kuma ai kaga bane sun faru din ko to kaga sai dai Allah ya sauke da kaga da kadi ba sifar shi kai ne sifar mutumin da anka ce ga sifofin da suke din kaga tun nan ba yanzu ka kana yanke hukunci ka gano to daidai ina karatu ya kasance to kaga ta nan za ka gano duk abin da musulunci zai zama matsala da illa to an yi bayani ko a hadisi kuma a cikin ko alkur'ani to kaga amma inda an kai bayani sai a ce ai akwai wasu mutane wanda za su bayyana masu yin maulidi ko kuma cikin zuri'an manzon Allah sallama wanda ajikokin shi kuma su shehu tijani kenan da sauransu ba sai kaga da ya kamata a samu ga hadisi a ce manzon Allah ya ishara ya ce cikin zuri'a ta za a samu waɗansu in bid'a masu batar da mutane amma ba a samu wannan hadisin ba ka ku san wanda annabi ya ishara ga zuri'a zulkhuwaisira shi kuma wanda zaka ga sallah kuma sun hika iyata da karsu kuma sun hika iyata ga kuma yanayin suturar tasu inda misali za a kaga da wancan hadisi ya bayani to da annabi ya bayani ya ce shi ma akwai wasu daga cikin zuri'a ta shi ma da ya faɗi wannan magana amma sai manzo Allah bai ci ba kuma manzo Allah kaga alƙawari ma Allah ya bashi inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira Allah cewa zai tsalkake manzo Allah zuri'a shi to yanzu dan Allah duk cikin najasa da duk cikin kazanta akwai abin da kai na shirka babu da alƙur'ani Allah ce innamal mushrikuuna najasun su mushrikai da ma najasa ne su gaba daya to kaga kenan in ka jingina irin watan cewa ai irin su shewa tijani da sauran dukkan jikokin manzo Allah dinan masu dariƙon nan sai ka ce dukkan su ai mushrikai ne ka wasu dun najasa ne kenan ko to ina magana alƙawarin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai tsarkake mai zuriya shi kana so ka ce Allah bai cikon alƙawarin ba kenan ko kuma ga manzo Allah da kai ne kuma yayi addu'a shi ma lokacin da aka saukar da wannan aya din sai kirawo sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da sayyida Fatima da kuma sai dana hassan da husaini sai ɗauko bargon shi wani bargon mai daraja na maza Allah sallama sai ya lulluɓa mashi sai ke cewa Allahumma haƙula ya ahalu baiti fa zahab an humar rijisa wadda ke humta hira sai ce to Allah waɗanga wasu ne iyalan gidan nawa don ka ina rukunka Allah ka tafiye da duk wata ƙazanta daga gare su Allah ka tsarki masu tsarkakewa to yanzu misali kuma daga cikin zuyi a sayyidina Aliyu da Nisa da sayyida Fatima ko su Hassan da Husaini shi wata jihar da sauran dukkan wasu wale duk ƙarƙashin sun kai su da ba duk cikin su ya suna su ne waɗanda annabi yawa ga addu'a ta musamman su fishir addu'a kenan to yanzu kenan kana so ka ce Allah bai anshe ta ba an tabbata wata addu'a da annabi yawa Allah bai ansa balle sai addu'a guda akwai wanda ya santa sai addu'a guda wadda Allah ya wadda maza Allah ya Allah bai karba ba ita ce addu'a neman Allah ga ga Abdullahi dan Ubayy shugaban munafikai ba ka san Allah ya ce ko su 70 ya ce gafarta bai ba gafarta bai din ba saboda munafiki ne ba ya san manzo Allah gashi ana sallah da shi da komai a masallacin manzo amma munafiki ne bai san manzo Allah annabi mai sallah da kanshi kuma da riga manzo Allah aka mai likafani amma karshe duk da haka nan yanzu kuma mai sallah Allah ya ce ai irin waɗannan mutanen ko so 70 kace in gafarta musu ya rasulullah ba ne gafarta musu kuma qur'ani ne Allah saka da wannan ayatin to ai kaga yana wannan musibi nan za ka ne kin manzo Allah matsala gare shi muni gare shi da yawa to Allah ya kiyaye mu to laka sai zan duk wani abu wanda zai zama illa abin da yake na wanda zai cutar da jama'a ko wanda zai zama na alheri duk manzo Allah ya ishara ta yanzu misali wani hadisin da yake cewa kamar da Imam Ahmad ya rawaita cewa watan akwai min ashaddi ummati li hubban qaumun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law faqad ahluhu wa maluhu wa annahu ra'ani yake cewa a ƙarshen zamani ce akwai wadansu mutane wanda za su taho masu tsananin soyayya gare ni yace kowanne ɗaya daga cikin su yana gure ina dai a ce da ya rasa da dukiya ta da iyalai ne gaba don ɗaya gare ni yace za a yi waɗannan mutanen duka kaga duk komai annabi bayani yake dalla dalla sai dai kun da abin ya faru ku gani yanzu misali in ana so a gane karatun nan daidai sai ka diba ka gani misali wannan su go suna maulidi da sauransu su su su wane yake kama da cewa suna iya bada dukiyar tasu da iyalan su don su ga manzo Allah su wane yanka kula yurin an ka zo maulidi da dukiyar ne da iyalan su gaba gaba dai ko tun da nan duk aji komai za a yi duk hidima akan aikin na tsaye za a yi kurum shikenan mutum zai zo ya kashe kuɗi ne a yi menene a yi kasuwan duk saboda saboda annabi to kaga irin wannan bahaushe yana cewa alama karhi tana ga mai kiwa to kaga sai ka riba da mai hanawa da wanda ka kokarin yi din wane ne wanda ya kama da shi wanga hadisi ya shiga gare shi to irin wannan gabo mafi wanci alqurani dama shi saka ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa taraktukum ala mahajjatil baydai layliha kana hariha la yazigu anha illa haliku yace ni na baku bisa ga wani gode bai ne hori kwalga nan ga fili ta dai za ku yi yace ba wanda zai karkacewa ba shi sai wanda a halakake kurum to kaga saboda komai ayi bayan da kaji mutum ya ce maka kaza haramun ne kaza bid'a ne to ina an ka ci ya ga maka littafi kuro ya ga maka ayar da an ka hodi kuma ka ji suna abin kara ba fassara kai ne ba fahimta ta an gane in hadisi ne ko ba fassara kanshi ba da mafi yawanci bai wuce mutum ya ce maka ai man hadatha fi amrina hadha ma laysa bihi warad ko to sai ka ci cikin malaman sharhin hadisi misali in wani jini mutum ya kawo maka wajen shi sai ka ci cikin malaman sharhin hadisi wa ya ce maulidi ya shiga cikin wanga hadisi kaga sai sai ya gaya maka a cikin malamai misali waɗanda sun ai an san yadda ka sa akwai littafai na tafsiri misali tafsirin qurtubi tafsirin dabari tafsirin ibnu kathir tafsirin ibn al-jawzi ga sunan dai barkatai tafsirai adadi ba adadi haka nan shi ma hadisi akwai malaman tafsirin su ma kaga ji ana faɗin su ibn hajar al-asqalani su imamu nawawi su duk su ne suna daga cikin malamai masu fassara hadisi din da sauransu to sai mutum ya fassara maka cikin magabatawa ya fassara wannan hadisin da cewa abu kaza aka rihi wannan abun bid'a ne ko haramun ne da zalan bai samu to ya zama kaga shi fahimta ta ce kenan wasu yake kai ka aje taka fahimta shi kai ka bi tashi to kaga ba ai koyi ba kenan tunda misali kai kana taka shi kuma yana son ya gwada maka tashi ta hai taka to kaga in haka ne gago sai ka yadda kuma cewa an hika ta hai taka kuma tunda in dai ba hujja ba ka ga hili ba to shi yasa shi alqur'ani komi da komi Allah ya bayani shi yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya zai gaya maka duk wani abu wanda yake ba daidai ba zai ma bayani don haka ga shi yasa kaji wani hadisi manzo sallallahu alaihi yake cewa wato ubangiji madaukakin sarki ya farlanta abubuwa na farilla sannan ya kafa wasu dokoki yana nan cikin harbar hadisi ba hadisi ai don haka yana cewa da haka ga wato ya kafa dokoki yana cewa farlanta maku farilla fala to dai wa ka ku tozartar da waɗannan farillan da Allah ya sanya sannan wa hadda hududan ko ya kafa dokoki shi ma fala ta ta duwa ku ƙetar wannan dokar da Allah ya muku sai ce amma duk da haka nan wasa kata ana ashiya sai ya ce manzo Allah sai ya ce Allah kuma ya shiru ga wasu abubuwa bai ce maka komi ba bai ce halal ba bai ce haramun ba don haka fala ta fuso an ka koyi bincike ko ba su haka nan din tun da ka gani ba a ce maka haramun bane ai kaga in kai baka da matsala ko in ka cika bincike bincike sai ka binciko maka wata matsala ma to saboda haka sai zan wato sai ya ce don haka rahmatan lakum don rahama ne gare ni sai ba don Allah ya manci da su bane ya san da su din amma don rahama ne don ɗaya ƙara yawan ta muku ne an kaba su haka nan to don haka ga duk wani abu wanda ka ji Allah bai ce kaza haram bane ƙarara maza Allah bai ce abu kaza haram bane ƙarara to ba wanda yake da hujjar da ya ce haramun ne in ka ce haramun ne to ka sani ka shiga ayat da Allah yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala Allah al-kadhiba innal ladhina yatuluna Allah al-kadhiba la yuflihuna Allah ce duk mai wannan ya zama dan wuta bai da samun babban ruwa a lahira Allah bai ce abu kaza halamun bane kace halamun ne bai ce kaza halal bane kace halal ne misali to saboda haka nan sai ya zama shi alqur'anin nan littafi ne wanda yake mai bayyana da ƙarya bisa gaskiya shi da al-muzhiru lil haqqi min al-batili yana bayyanar da gaskiya bisa ga banna don mutum ya gane wannan ne banna ce kuma ya gane wannan shine gaskiya ne sai ya bi shi din to sai Allah madaki sarki ya ci gaba da gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin kaman ban hankuri cewa la'allaka yanzu shin kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baqi'un nafsaka shi yanzu zaka kashi kanka Allah ya kunu mu'minin dan ba su yi imani ba su wadanga kafirai saboda shi manzo Allah sallama watan yana son a ce kowa ya imani ya musulunta shi zaka ji ana cewa harisun alaikum shi mai tsananin kwadai ne yana son kowa ya imani kuma manzo Allah abin da yake so kowa ya shiga aljanna shi zaka ji da kashi yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man abako ya ce kowa cikin al'ummata sai ya shiga aljanna sai dai mutu yake shiga kurum ta shi ne sai hasabai suna mamaki a cewa ya rasu lawa zai cewa ba ya shiga sai ce a duk wanda bi ni mana aika ga yana so ya shiga kenan wanda kibiya ta kuma ya nuna bai so ya shiga kenan to shi manzo Allah tausayin da yake da ita ga al'umma shi yake kawo wannan din shi yasa kaje a ko lokacin da manzo Allah sallama zai yi wafati abin da yake magana shi ne ummati ummati shi dai al'umma ta da yake ta magana da haka yadda ka san uwa tana tausan ɗanɗanta to maza Allah ya yi uwa tausayin al'umma ta hidda ta kashe tausayin ɗanɗanta tun da aika gaga shi rasuwa zai maza Allah zai ba duniya amma abin da yake magana al'umma ta yi al'umma ta sannan ya ga tashi ran tashi alƙiyama ka ga gashi Allah ya ba duk annabawa ana cewa kowane annabi Allah ya bashi wata addu'a ta musamman wanda Allah mai alƙawarin cewa in ya roƙi Allah Allah zai karɓa kuma zai zai bashi duk abin da ya roƙa din to amma shi maza Allah saboda tausayi kowane annabi an bashi ya roƙi Allah abin da ya kaso din amma shi sai ya aje ta shi yace to shi ba zai yi sanan duniya ba don ka sai an je lahira zai roƙi Allah sune kai a bashi tun jama'a ce al'umma ce kawai saboda wata tausayi kullum manzo Allah shi tausayin al'umma ce kada ya shiga cikin wahala kada ya shiga wuta to da haka sai zan a tashi alƙiyama ne shi yasa kaga zai samu wannan matsayin maqamul mahmud kenan ba wanda za a zo duk al'umma kowa a shiga cikin tsanani da wahala kowa ya nemi baka ya kamata a zo a yi hisabi da don a sallame jama'a kowa ya san inda yake a zo ga annabi nuhu annabi adamu ya nuna ina ai abu ya yi karhi dai shi da an ka sashi aljanna an ka ce ga ya ci can ya ci shi sai ya ga kawaya ma Allah lahi na kan ga sai ya ce a dai wuce ga annabi nuhu annabi nuhu shi ma da an sai ya ce haba a ko alama shi da ya makafirai ne addu'a an ka halakar da su wai kai shi shi ya dauka ya tsallahi wai ya masu addu'a an halakar da su kafiran nashi sai ce a dai wuce wajen annabi annabi Musa shi da aka ce makalimin lahi annabi Musa shi ma a zo ya ce at to ai shi ma lahi gare shi da ya kashe wasa bar kasan ya ya mare wani kafirin nan ko cikin kabilar Fir'auna ya mutu wai shi ne sai ya ce to shi da ya kashe wani wanda ya kashe rayuwa ina kuma kahuri ne ya mutu ya kashe kaga ba ba matsala bane amma da yake su manya ne su ta ganin kawai saboda matsayin su ne to su dauka matsayin kawai laifi to sannan sai ya ce a dai wuce wajen annabi Isa annabi Isa sai ya ce ina ai shi dole shi ne ma shi na kowa shi da an kace ma Allah dungurungun da ba da bayanan ko tun da kaga cikin nasara akwai masu cewa annabi Isa Allah ne shi ya to sai ya ce na aiko aura sai da wuce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine kaga shi da an zo kafin ma ya tashi ya fara magana sai ya fara cewa to ana laha ana laha adala sai hada ba ko sun jini adda wannan matsayin da ba sai ni to yace daga nan zai tashi ya zo ya sujada ga Allah subhanahu wataala ya ce ma Allah ya bude kirari wanda ya ce shi kai ne yanzu haka bai san waɗanda yabo ba sai an zo lahar da sani ne yanzu haka bai san shi ba sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne Allah zai gaya mai cewa to ai ka dago kanka mana sal tuda duk abun da haka so ka roƙa za a baka to sannan sai to ce to ka bukata shikenan sai Allah ya bashi kuma duk yanda za a shiga cikin tsanani ka ga al'ummomi an zo ga siradi bakin siradi za a zo manzo Allah nan zai tsaye yana ta addu'a da ya rabbi sallim sallim Allah dai Allah dai ya kiyaye al'umma Allah dai kiyaye dai ka dai ka a fara wuce dai haka a lahira ba haka manzo Allah bai samu natsuwa ba akwai wani hadisi ne wanda lokacin ya dan ya bani sha'a kwarai da gaske wanda yake cewa lokacin za a zo annabawa suna zazzaune a kan kujeru a tashi alkiyama din suna zazzaune fa amma manzo Allah saboda tausayi shi kuma ina zama bai yiwa gare shi tsaye yake shi kujeru ta shiga shi amma ya zauna amma bai zauna ba shi dai al'umma ce dai al'umma ce dai shi ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu dan Allah manzo Allah wanda yake da irin wannan tausayi gare mu kuma yanzu a ce kai ka kasa kallon duk wani abu wanda ya shahe shi ka kasa girman ganin girman shi ma ba fa abu da zaka yi mai wani zaka biya shi kaga duk abu da zaka yi kawai zaka ɗaya ne amma ba zaka iya shi irin tausayin da kai kai ya kamata ya zama duk wani abu wanda yake ya shahe manzo Allah komi na ne kai yanda sahabbai sun kai ka san sahabbai sun yi watan abin da sun kai sun yi duk wani abu da shahe manzo Allah suna ganin girman shi majinan manzo Allah shi girma gare ta eh suna ganin girman ta wanda da manzo Allah ya ka kuma majina ya tofa haka aka rigige ne a wajen cebewa ko haka hadisi yazo a cikin sahih bukhari cewa matuna khamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu da manzo Allah ya ce to majina sai dai sahabbai rigige ne aka kowa sai ya cebe shi da shi ya mutum da ya cebe kuma zai shafa dukkan fuskar ta jikin su dai samu albarkar manzo Allah saboda su sun san abun abun sun san girman abun in yayi alwala sai yake cewa kadu ya qatataluna ala wadu'ai shi maza Allah sahabbai kamar ayyaki wajen kokowa kowa shi shi ka sonar da alwala da maza Allah raga kadiba ha gani irin wannan haka maza Allah su ma sai an kai aski shi ma haka aski an kawo maza Allah sallama haka suka rewa su su da rigegeniya da an yi mutum ya samu ya dauke sai dai kurum ya maza ya bar wajen ya sai sai ya adana sannan garin gudun kai ka ta sumbule mashi to haka suke yi abubuwa ga sunan daban da masahabbai duk wani abu wanda an kace ya shahi maza Allah suna ganin darajar da girman shi to duk wani mumini haka aka bukata gare shi dan la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina haka manzo Allah sallama yace yace mutum bai zama mai imani sai na zama ya hisu na heda wanda yake son diyan shi heda wanda yake son uwayen shi heda wanda yake son duk mutanen duniya gaba ɗaya sai ka kai haka na kaso annabi heda su wanda sannan ka zama mai imani ka sa haka sai na Umar radiyallahu anhu wata rana sun manzo Allah ya ebe shi sai ya ce kai manzo Allah ya ce gaskiya ina jin na hisun ka heda komai in dai ba rayuwata ba a cikin zuke sai maza Allah ce wace ai da saura kai umaru da ka ai layi min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi allati bayna jamba ai mutum bai zama mu'mini sai ya zama ya hisu na hira wa daga son rayuwar shi sai na mare ce ai maza Allah ce wallahi na hisu ka hira wa daga son rayuwar da ba ta kuta sai kai sai to al'ana ya bare ce to yanzu ka kai inda ake bukata din da ma to shi yasa kaga sahabbai sun kai yadda su ba da rayuwar su da dukiyar su gaba ɗaya wajen kare maza Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga duk saboda sanin girma abun ne amma sai ga mutum ya zo da an faɗi abu kaza duk inda wani abin ka wanda girma a nan daraja sai ka ji an ce kai wannan abu ya inganta ba da ibi ne ƙarya ce da sauransu ko duk wani abu da za a faɗi wajen bai sai ka mutum ce ƙarya ce wai tun da yana faɗin daraja annabi ne misali ko ka gani to amma abubuwa ne dai ga sunan malam waɗanda in Allah bai riga zaɓi mutum ba kawai ba zai iya shiga ba fa tun da an riga an sani ai zamani guda manzo Allah ya da su Abu Jahali da su Abu Lahabi ko amma an ka zo suna nan sun ka mutu kafaransu ba su so manzo Allah din ba su iman da shi ba ko to balle yanzu kenan ya an ka dawo cikin musulun su abdul hadan bai da jama'a ce sun kasu 300 da wani abu amma haka sun ka mutu munafikai din ba su ba su maza Allah haka sun ka mutu suke nan kuma sun ka shiga wuta to shi yasa ganin duk wani abu wanda zaka in baka gama ba don matsayin tsuntsu in yana da in yana da hikaye in yana da hikaye kai guda biyu an ka dace guda ai bai tashi ko to don haka ga shi kana ibada da komi to hekin nan guda shine sufa manzo Allah sai ka gama da shi ya in wa baka gama da shi ba wannan ibada ta gabata tashi ba ta zuwa ko ina dan ba manzo Allah bai san da ita ba manzo Allah cikin ta ai kaga ba ba da bukata da ita to da haka shi yasa sai ya zama duk wata biyar da zaka manzo Allah in ba su ne ciki ba za ta yi fa'ida ba dole sai ka hada su ka hada da so din da bai sannan duka kuma kowane abu ne wanda ke mai zaman kashi to saboda haka shi yasa sai ya zama watan manzara sama saboda tausayi da yake da shi ga al'umma tai sai ya zama koyaushe koyaushe tunani yake shi ya za a yi a ci a yi imani ya za a yi zama su imani to shine abin da yake yake ta a tausayi ga al'umma ta to shi yasa na Allah yake cewa to yanzu shi Allah ka bai huwan nafsaka zaka kashi kankani yanzu Allah ya kunu mu'min dan ba su yi imani ba wannan a can a kaga kamar yadda muka magana cewa da ma ban hankuri ne a can akwai inda cikin sutul kafi can mun wuce shi ma wata kwai inda Allah Allah ke cewa fala allaka bahu nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa ko mun yi shi a can sutul kafi wanda maza ubangiji wanda kike cewa a shin wai zaka kashi kanka ne saboda watan damuwa da bakin ciki na su kafin sun kin imani don haka wata aya sai Allah ke ce mashi fala tazhab nafsaka alaihim hasaratin kakka ta yadda rayuwarka ma'ana ya zama ka yi sanadiyar rayuwarka ta samu matsala saboda damuwa akan waɗannan mutane sun ƙin imani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imam mujahid da ikrima da qatada da iyatu da haku da hasanu da wani suka ce ma'ana Allah Allah ka baka wannan nafsaka din nan wai ma'ana shine qatilun nafsaka zaka kashe kanka ne saboda haka a sai zama na Allah yana ba manzo Allah hakuri ne akan cewa to yayi hakuri duk abin da suke yi yayi hakuri ko menene in ba su imani ba ba komai ba laifi bane shi gare shi bai da matsala to sai Allah yake cewa
نشاء ننزل عليهم من السماء آيات فزلت أعناقهم لها قادين
sai Allah madaukin sarki ya ce wa inna sha'a idan mun kaso nuna zil alaihim da haka nan sai ya zama ana ci gaba da manzo Allah maganganu ne wanda zai zai yi hakuri dai sai Allah yake cewa in mun kaso nuna zil alaihim sai mu sabkar daga gare su minas sama'i ayata sai mu sabkar da wata aya daga sama wata mu'jiza wadda yake fazallata a naƙuhun wuyansu watan zai kasance lahaha da ina dole zai yi ladabi ya miƙa waya zuwa gare shi ɗin shi ne zai yi imani ga Allah da Allah ɗin dole ma'ana yin Allah ya gada masu ya cilasta musu akan cilas kasa an yi cikin banu isra'ila ya su da sun kaƙi imani sai Allah ya an ka ciro dutse kamar yanzu misali sai a ce irin dutsen bai taɓa misali an gane duk girma ne misali an ka kawo shi daidai sai cikin su to ko su imani ko a sako masu shi kaga dole a yi mani kuku to haka to in Allah gana ma sai ya kawo idan waɗanda abubuwan sai ya yi hakan to shi yasa Allah ke cewa haka in ya gana ma in ya so sai ya yi irin wannan abin sai ya kawo wata aya wadda za ta zama dole su shiga cikin imani dole a yi imani to amma tun da Allah bai so haka nan din ba shine wanda yake yana sa yana zaɓa wanda ya so ya sa cikin musulunci tun da yana gane Allah ka zaɓa wanda ya so ya sa ga musulunci ai kana ganin sai ka ga wani ya tashi garin su misali ba garin musulmi ne da yawa ba gidansu ma gaba ɗaya ba musulmi ko guda amma sai haka kuma Allah ya kaddara mishi kuma ya musulunta kuma sai haka ba shi abu yaro ne a cikin gidan misali amma sai kuma ga imani saboda me saboda zabi ne na Allah Allah ya kaddara shi ne cikin musulunci din kuma kana iya ka zo ka kalla wani yana aisa shi garin su ma gaba ɗaya ma babu dan asulin garin wanda za ta kafiri ne ko kamar irin mun yanzu misali wanda za a ce a ce ga wani dan asulin nan garin ga tashi amma asulin shi ne ne ai kaga da waya ko to amma zan sai ka samu wani gari a samu ina haka amma ka kashe daga baya dan dan su wanda sun ka hawa na musulmi din ya ta gaba ɗaya a addinin kwata-kwata ana samu wannan ko sai mu ce ba addinin kwata-kwata shikenan ba ruwa ne da sallah ba ruwa ne da komi ka gami saboda me zai gane cewa to shi shirya ta Allah ce shi yasa kawai ake so misali in mutum ya gane shi yana cikin shirya nan to ta gode ma Allah kuma ya roƙo Allah ya tabbatar da shi bisa ga wannan don annaba don haka nan ma suke ta wannan addu'a ko in muka diba annabi Yusuf za ka ji shi inda yake roƙon Allah cewa rabbi qad atatini min mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqini bis salihin ko kaga roƙo Allah kai Allah ka kashe ni ina musulmi ina ko ka gani kuma Allah ka hadan da sauran mutanen kirki kaga tunda misali ina haka ne kaga wata annabawa annabawa suna roƙo Allah tabbatar da su akan haka din to shi yasa ake so in mutu yana haka in ba haka nan ba zarjewa yawa gari ta abubuwan ko ka zo ga kana cikin addini amma ka koma wani layin daban wanda yake sai ka zo lahira za ka gane cewa akwai matsala ciki to ka gani to shi yasa duk irin wannan sai zan wato shari'a ta Allah ce shi yasa ka ji zaka samu wararin da ubangiji wanda kike ga manzo Allah cewa to shi watan shi yake shirye da kai baka shirye da wanda kaso manzo Allah Allah shi ne yake shirye wa har malamai suna cewa ai yanda misalin shirye take kamar misalin daki ne da ba an samu kuba daga ciki ko kuma can waje an sa kwaɗo an dantse wai matsayin shi mutum kenan da shi da zuciyar shi don haka sai ya zama nan yanzu misali yan ga kuba ta ciki amma sai an ka sai an ka buɗe wancan kwaɗon ɗakin na buɗuwa balle ba zai buɗu ba dole sai an ebe wannan kuba ta ciki da ita ba to wai su annabawan da Allah ya kai kuwa su matsayin masu buɗe kwaɗo ne na waje shi wancan kuba ta ciki shine wai shirya ɗaya Allah ya sanya mutum cikin zuciyar shi kenan to shine to da haka shi yasa nan sai ubangiji wanda kike cewa da haka inda mun gada ma da sai mu saukar da aya ina kan dole su mika waya su yi ladabi gare ta to shine shehu radallahu anhu yake cewa al-imanu bi yadillahi tabaraka wa ta'ala imani yana ga hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala ya hadi man yasha yana shi wanda ya so wa dalalu kazalika ita ma bata ita ma haka nan din ne don haka law sha Allahu imanahu inda Allah ya so yin imanin su jami'an baki daya to la anzala ayatan da ya saukar da wata mu'jiza wata aya fa kada ulaha duk dole su yi ladabi su bi waya zuwa gare ta wa qaru dole su tabbatar wa amanu su yi imani amma walakin da hule mai sha ubangiji bai so haka din ba wata aya Allah ya ce walau sha'a wa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kullihim jami'a ko inda Allah ya so ubangijinka da duk wanda an bisa gaban kasa da duk ya imani amma sai dai walakin na hule mai sha ubangiji bai so haka ba sha'a an yi mina ba'dun ubangiji ya so dai sashi su yi imani wa hum ahibba'u su ne masoyan shi wa an yakfura ba'dun kuma sashi su kafirce wa hum a'da'u su ne makiyan su makiyan ubangiji kenan da haka ubangiji haka ya tsara din sha an yakuna ba'dun nasi atba'ul anbiya'i ya so wasu su zama mabiya annabawa wasalihina da kuma sauran mabiya bayan Allah na kware wa ba'dun akhar atba'u iblis wasu kuma Allah zabe su zama mabiya shedan wasu yaki da sauran shedanu baki daya to saboda haka sai ya zama na ubangiji yana nuna cewa to haka shine wanda yake mai shiryar da wanda ya so ba tare da watan a ba in kuma bai bayyane wanda da shirya din ba to da ba inda za'a yi to wannan shine to sai aya ta gaba
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مورث إلا كانوا عنه إلا كانوا عنه موردين
ah to shi yasa can kaga ji akwai inda Allah zaka ji ana cewa law sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahidatan inda Allah ya ga dama da yasa al'umma duk an zama duk al'umma guda gaba ɗaya duka sai ya zama duk a zama duk musulmi ko bayan an zama duk musulmi kuma sai a zama duk abun matahiya guda mai sai ba su abani sabani yanzu ka gani ko sai ga wancan ya tunga ware ya ce shi kai duk kowa dan bid'a ne ba wanda ya addini sai shi ko sai ya ware ya ce shi nashi masallaci da bai ma bai kowa sallah misali to shine Allah ya ce to inda ya ga dama da duk sai ya zama kala guda da shikenan amma da yake to Allah ya so sai ya cika wuta kuma sai ya cika aljanna to kaga dole sai an tawa galar rabawa din to shi yasa da haka muna roƙo Allah ya tabbatar da mu bisa ga shari'a a sannan sai Allah madaki yake cewa ma yatihim min zikrin minar rahmani muhdasin don haka ma yatihim min zikrin minar rahmani wani alkur'ani wannan zikir din kasan mun yi magana zikiri kwanan baya kalmar zikir alkur'ani wanda ma'anoninta sun ka zo daban-daban to ya mun faɗi cewa kalmar zikir akwai da ke zuwa da ma'ana alkur'ani to nan kaga kalmar zikir ta zo amma alkur'ani yake nufi shi ne wa ma yati min zikirin wato wani abu zai zo masu mana cikin alkur'ani min arrahmani daga Allah subhanahu wataala muhdathin wanda yake an saukar da shi ya ba illa kanu anhu mu'ridina face su sun kasance suna masu kawar da kai daga barin shi shine illa kanu mu'ridina an suna kawar da kai kullama hadasa nuzula ayatin duk lokacin da sabka wata aya ya zo a ardu an su ko da kasu suke imani to kaga irin wannan ne ya kuma ya ce min zikirin min arrahmani muhdasin yana daga cikin duk abin da ake cewa watan shi dole ga ka'ida akwai inda dole ne sai an yi tawili kuma dole ne ana kallo sai an hitar da wani abu yanzu na misali an ka ce muhdasin wa ma ce min zikirin min arrahmani muhdasin kuma ga hadisi kullu muhdasatin bid'a ko kullu muhdathatin bid'a kuma mawati min zikirin min arrahmani muhdathin to kuma kashi alqur'ani mana Allah ce kuma muhdath shi ma to yanzu a kenan shi kenan sai a ce shi ma rada ya zama bid'a ko da ka wanda bi qur'ani shi kenan dan wuta ne shi sa ake cewa haka in ka jance kullu dinan to dole ka sani ko akwai fa bambanci akwai abun da yake zuwa kullu hama ba duka ake nufi ba su ko su ce a tunda annabi ce kullu bid'atin dukkan abun da yake ko duk ya shiga gaba ɗaya to dan haka nan sai ka isko ma duk an zama duk in bid'a duk duniya gaba ɗaya to wa ba duk tsarin abubuwan da muka yi gaba ɗaya misali in na duniyar ne in na addini ne mafi yawanci wasu sun canza ɗin yanzu misali mun ka ɗauka ga na duniyar mu duk abubuwan da muka yi ba haka maza Allah yake yi ba tunda yanzu misali an ka ɗauko kala su ka ba irin ta maza Allah ka saba maza Allah bai taɓa ɗauko shadda irin ta ba da aka kala kala ga sunan ko ana musu rini ana komi da ɗinki kyakkyawa hakan ga zo ana ta abin da aka yi misali takalmi da sauransu a zo ka gina gida wanda yake mai tsada na zamani na miliyoyin kuɗi motoci sai wanda kaka so katiwa sai wanda kake so ga sunan daban-daban misali na jin daɗi ko da sauran kayan shaye-shaye na abinci kuma duk manzo Allah ba su yi ba ai kaga duk kamata in dai haka ne to in ko duk kullu muhdathatin bid'a wa kullu dalalatin fin nar kuma to in dai haka ne misali to kaga duk wanda yake wannan gabo hakina in kuma kace a sai na addini ake magana sai mu ce to kamar yanzu misali na taba ba kwanan baya kamar irin harkar tafsir da ake yi misali ga azumi kaga abu ne mai kyau halalle kwarai da saboda matsayin makaranta ce ana karuwa wuraren to amma ai kaga manzo Allah bai taba yi ba shi kuma a ce gashi a ce annabi ya tuya zauna da shi da Allah mai najawa yana fassara ba a taba yi ba shi ma na abun bid'a ne kuma ka ce kullu bid'atin dalat kowace irin bid'a don haka kowace ta shiga duk bata ci gaba ɗaya to kuma kai ma kana yi ba ko ko tunda kai ma kana yi misali kuma gashi annabi bai in ka ce ka kawo hadisi baka isa ba don ba hadisin to sai ya kenan da irin yanzu musamman kokarin da ake shi ma lokacin goma na karshe ko na ta hajjudi da ake misali kaga shi ma abu ne mai kyau don kokari da aka yi na karin neman lada da kusanci ga Allah misali abu ne mai kyau ya kamata amma ai kaga annabi bai ba shi ma don manzo Allah bai taba yin tahajjudi ba kai zo ta mutane ba a taba yi ba shi ma bai da ci shi manzo Allah shi kadai ka tashi ya sallata abin da yake ya sai shi kine ya kwance shi shi kadai yake amma yanzu ga sai a zo a taro masallaci ko har Qur'ani ma ka ce a sauki gaba ɗaya kamin lokacin ya kare kaga bid'a ce in kace kullu bid'atin kowace irin bid'a ba wata bid'a mai kyau ba mara kyau to kaka ƙara tahajjudi kuma tahajjudi duk ana yi tare da zuma su ce haka da to ka gani to abun da yawa gare su a zo ga masallaci a zo a gyara masallaci radam ko ginin zamani fenti filista da sauran abubuwa fanka sili da duk ga sunan da gwalab-gwalab da sifika da komi duk masallaci ma zala bai taɓa gani waɗanda ba na shi ba zala shi masallaci da abin da ne maka ya shi itatuwa ne an ka sanya kamar ayin ruwa na kunnuwan dabino haka na an ka ya shi to kaga haka ne inda suna aika wata ai haka ya kamata ai masallaci ya gugu ta amma kaga ba haka aika ba yanzu ta amma kuma sai a ce duk kowace iri ta shiga to kaga haka ne da ke duk in bida ake gaba ɗaya don ba da ba dan bid'a baki ne haka ne to kaga shi yasa aka taba samu wani zai ta alfahari kai ai ko islamiyya su da kawo mana islamiyya nan gane gane mu to sai nace iko Allah to aiko alhamdulillah shikenan sai a ce to aiko magana ta kare don kullu bid'atin kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma wa kullu dalalatin fi nar kuma ko to sai nace to amma ita islamiyya ba bid'a ce ba saboda manzo Allah bai taba gina islamiyya ba a zamanin shi ba ai ba a zamanin sahabbai ma ba su yi ba kuma ka zo kana kirari da alfahari kai ka kawo kai ka kawo me kenan bid'a kenan ko kaga ka zama limamin bid'a kenan in bid'a ko kaga ka zama limamin shiga wuta ne haka ne ko to to ka gani to da haka shi yasa mafi yawanci abuwa zaka isko wasan duk haka suke tafiya duk wanda yawa da malamai sun ka aje din sun kai bayan dalla dalla sun ka ce lalle bid'o'i kala kala ne kusan kala biyar imamu shafi'i ya wannan magana din shi usman dan fari ya kawo ta kuma shi ya kawo shi ma cikin ihya usunna shi ma cewa bid'a nan kala kala aka ce bid'a to abuwa ne kala biyar ne akwai bid'a da take wajiba ma ce dole sai an yi ta dole ba a yi ta kuma bid'a ce ka san mai magana nan cewa ko da sallar tarawih wannan da aka yi tarawih ma gara aka yi ba ma tarawih ma ta ba bid'a ce ba ko dan manzala bai yi ba lokacin sai na Umar ne dai wanda wanda shi ya to ya karfe ta din shi ma karshe da ya ga abun ya ba shawa ma ya ji dadi sai ya ce ma kai aiko ne batul bid'atu hazihi sai ya ce aiko ma da lama da ga bid'a da ya kago ne wanda yake sai ya ta sallar tarawih da ake yi din ka gani to ka gani kace a'a ba bid'a bace to sai a ce to shi da sai na Umar ya ba ta suna da bid'a din kai in kace ba bid'a bace to kai sanin kenan abin da aka ce ba bid'a kenan to dan haka sai zan watan duk irin waɗannan abubuwan da zaka isko su in ana magana su sai ka ga duk fadi gare su in kace duk wanda ya wani abu ko mina ne to dole ka bashi yanda malamai sun kace dinnan bid'a na har ta wajiba akwai ta dole sai an yi ta akwai kuma wanda yake mustahabbi ma ce an so ayi sannan akwai wanda yake ta makruhi ba a so ayi ba sannan akwai wanda ke ta haramu to kuma dun malamai su yi bayan ta dalla dalla in ka diba da iya suna shi Usman dan Fodio duk ya bayan su dalla dalla kuma sai mutum ya cewa ya ta da'awan cewa ya zai shi Usman dan Fodio amma kuma gashi yana bayanin bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau kai kuma kana cewa akwai wace iri to kaga an samu an samu baraka kenan to yanzu misali da Allah ce wa ma ti mizkin min arrahmani muhdathi to kaga nan wannan sai ka ce tunda kullum muhdathatin bid'a to yanzu kenan hadda ayoyin Qur'ani da suka sauka kenan su ma sun shiga cikin muhdathatin tunda ga su ga muhdath kalmar muhdatha ta shigo alqur'ani din kaga ba haka lamarin da ke ba dole kai da lalle akwai abin da yake dai ba da shi ciki ba kullu dinan ba duka ba ba kulliya bace ba dole akwai wata wadda ta karagewa sai sa ana bada misalin cewa in ka duba yanzu misali ba ka gani alqur'ani inda Allah yake cewa wajen a a balkisu ko da alhuda yake cewa wa utiyat min kulli shay'in wala ha'asha an ba ta dukkan komi komi wata komi da komi an ka bata balle kaga ba komi an ka bata ba tun da gashi ta zo ta kanta wurin da ta zo wurin mulki annabi Sulaiman sai ta isko abuwa da ba ta rasu ta rasu din ba ko sai gashi ta zama sai ta so ta zama kamar kamar ba kawai misali wurin tunda kaga annabi annabi Sulaiman abubuwan da ya shirya wurin wanda ta zo wurin gashi yanda za ta zo ya shirya an kai mashi dabe na kwalta na zinari dabe wa na kwalta na zinari an kai mashi kurum shi aka takawa ƙasa ana tafiya ana abin da bace magana haka nan bako an ka zo inda yake kuma an ka zo gashi an ka jera ga aljanu ga tsuntsaye ga mina duk kasan mallaka ce da shi an ka zo yasa kuma an ka gina mashi wani abu yadda kasan kaman gilas kaman an gina rami haka misali an kawo gilas an shi da bisa gare shi ana ganin kuma ga kiwaye sun suna yawo misali duk bace taba ganin wannan abu bai ta zo har ta ma zarwa ne ba lokacin har sai ma ta je tuhan ta ga ta jiki aka ce a ta wuce ki ai ba ruwa bane to kaga shi kuma an ce wa ute min kulli shay'in to hada wadannan abubuwan kaga ba ba ba ta komai kenan go to saboda haka ka kullu kenan ashe akwai inda zaka ganin kullu amma ba hudu duka takarhi ba akwai wani abu daban misali da irin inda Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut ko kowace nafsu sai sanin da mutuwa kullu nafsin to kuma sai Allah ya ce shi ma yana da musu kuma wa yuhazzirukumullahu nafsahu sai Allah ya sa maka ne shi ma yana da nafsu ba sannan wani rin kuma sai yake cewa ta'alam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsika annabi Isa yake cewa ya ubangiji ka sa abin da a cikin rayuwata amma wala alam ma fi nafsika ban sa abin da a cikin taka ba kaga Allah ce yana da nafsu kenan ko kuma kullu nafsin to hadda ta Allah zai kuma haka ci kake baka fara cewa Allah zai mutuwa ko dan baka fara kuma haka ci kake cewa Allah mutuwa zai ba zai yi ba to kuma gashi kullu kuma kullu ce ta wurin da ka dudduka kuma ka ce duk inda kudu su dudduka cikin ba wani abu da aka yi biwa to irin wannan dai karatu ne dai mai yawa dai misali da ka shi yasa dai duka abubuwa ne waɗanda in ba in ba amin su da diddigi diddigi na karatu misali ko kyakkyawa fahimta da zurfin tunani sai ka ga sai a zuwa ta harmagiya ko mutane su ta ganin wani dora su ne aka bisa kanya ta kwarai kuma ai ta jin daɗi ana ta kuwa ana hamina ne to wannan gaskiya ba haka da mana yake ba abubuwa ne waɗanda suke dai dukan suna tafiya a tsare ne yadda malamai suka tsara to shine Allah yake cewa da haka duk wani abu wanda ya zo musu min muhdathin in an ka saukar da aya wadda zo sabuwar saukarwa gare su to sai su rika cewa watan sai su kawar da kai su ki imani to sai Allah ce a bashi kina fakar kazzab fakar kazzabu fa sayatihim an ba'u ma kanu bihi yastahzibun
to sai Allah madaukakin yake ce fakar kazzabu hakika waɗannan mutanen sun ƙaryata alqur'ani din nan amma kyale su fa sayatihim an ba'u ma kanu bihi yastahzibuna labari shi ne amba'u kalman amba'u jam'i ne na naba'u an san naba'u ko abinda an naba'u labari kamar ka ce alkhabaru misali khabaru kaga labari ko naba'u shi ma labari yake nufi din to ana cewa ma daga wannan kalmar sai an ka samu kalmar anbiya'u da kalmar naba'u din ne saboda al'anbiya'u su suna bada labari ne daga wajen daga wajen Allah ne suke samu magana suna ga yamma jama'a kaga suna ba su labari kenan daga wajen Allah kenan to shi zaka samu suna al'anbiya'u to shine Allah ya ce fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastazuna lalle labari ko kuma azaba na makanu bihi sazuna abinda suna kasance suna yin izgiri da shiya lalle zai zo musu wai ma'ana shine tunda suna izgiri da alqur'ani din ana kanta suna yin wulakanci to a kyale su za su hadu da abinda suke yi sakamakon shi sai Allah ya ce awalam yaro ila al-ardi awalam yaro ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim inna fi dhalika la'ayat وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
ah to sai Allah madaukin sarki yace bayan haka yace shin awalam yaro wai su wadannan kafirin da ake tijaya da su suna kin imani shin wai ashe shin busu gani ba ilal ardi zuwa ga ƙasa da Allah ya halitta kam ambatana fiha ai da yawa mun fitar a cikin ita wannan ƙasa din mun fitar da watan tsire-tsire daban-daban shine kasiran ma ambatana fil ardi da yawa abubuwan da muka tsirar da su a cikin ƙasa din nan min kulli zaujin karimin kowane irin abubuwa da suke masu daraja mun fitar da su wa kala-kala simfi-simfi daban-daban min kulli nau'in min anwa'in nabatati abubuwa na tsire-tsire yanzu misali mutum ya zo gona musamman kamar irin yanzu ko yanzu ina ganin mahimmanci da wai a samu kala hakin da bai fito ba ko to kaga kai kankama sai kaga hakin ma da baka sunan shi ba to shi ne Allah ya kita to duk shi ya kai wannan aiki wai me yasa ba su lura da wannan ba su imani su san cewa to Allah da ya kai waɗannan abubuwa yana da iko bisa ga duk abin da ya ga dama yau zai yi to shine yake cewa haka shi ne wanda ke kago waɗannan abubuwa na tsare-tsare daban-daban ka ga waɗannan da aka shuka waɗanda ba shuka ba ma har wasu ma da baka shuka ba ka ga sun da sha maka cikin gona ko ka da cewa kai kana fama da haki misali ka ga duk baka so so kai so kai to duk Allah ne ya ce duk shi ka tsare da su gudun to sannan ana cewa kuma shi a cewa wanda yake ubangi ambatana fiha min kulli zawjin karimin to da an ga ce ambatana min kulli zawjin karimin din daga cikin abin da an ka tsira a cikin kasa masu daraja ana cewa annabi adam yana ciki shi ma ai shi ma da cikin kasa an ka ciro shi ko tunda dai da kasa an ka ibe kasa an ka iba an kalci shi da ita kaga shi ma an tsirar da shi kenan daga cikin amma daga cikin zawjin yana daga cikin alkarimu kenan masu daraja ka gani to shine malamai suke cewa haka yana daga cikin watan su ma alkarimu kenan shine wa akramu nabatul ardi adamu wa hawwa'u da haka likaramihim waladul anbiya wal awliya was salih saboda gasu sun gahi annabawa da sauran dukkan mutanen kirki baki daya to dan saboda haka da sauran kuma mu'minai kaga su ma duk tsiro ne waɗanda suke daga cikin nabatun zaka ji akwai inda Allah ke cewa ai watan a ina jin suratul mulk ne ko ina inda yake nuna cewa kaman ya tsirar da muwa gaba ɗaya mu daga cikin ƙasa mene ne ambata na yana magana dai akan cewa misali Allah ya tsirar da watan kaman halitta gaba ɗaya Allah ya tsiro ta ishin daga cikin ƙasa saboda asulin shi mutum din wai daga cikin ƙasa an kai tunda baban shi asulin da ƙasa an kai shi din to shine nan Allah ke magana cewa to mu ne muka tsirar da dukkan wani abu wanda yake watan daga cikin ƙasa simfi simfi kala kala daban-daban kuma in ka diba misali in tsare-tsare ne da ake magana din na na hakukuwa kaga za ka ga su kala kala daban-daban baka san kalolin iyakarsu ba in ma kuma ka zo cikin jama'a ne su kansu ma ko da misali mukaddara sai a ce mutane din su ma Allah ya halicce su daga cikin ƙasa din ma'ana asulin saboda halitta asulin su ba annabi Adamu alaihi salatu wassalamu to sai ka isko kuma shi ma su ma kala kala din yayi don mutane ba ɗaya bane tunda ko da cikin garin ku misali sai ka an bambanta da juna to balle kuma ka shiga irin inda wurin wurin da yake na hala hada na jama'a irin gari sosai misali kaga ne zaka ta gani jama'a kala kala kaga wani kabila ba baka ma gane ko ci kabila bane to ka gani to shi ne na Allah ke magana to duk shi ne wanda yake ya tsirar da irin waɗannan waɗanga halitta tashi baki ɗaya sai Allah ce kuma ku sani inda fi zalika haƙiƙa su waɗannan abubuwa ɗin da Allah yake magana to la'aya ce ce wallahi sun isa su zama aya shine dalalatun masununi ala kamali qudratihi ta'ala bisa ga cikar qudrar Allah madaukakin sarki amma duk da haka nan wa ma kana akasaruhum mu'minina mafi yawancin su mutane ba su zama mu'mine ba fi ilmin lahi a cikin ilmin a cikin sanin Allah madaukakin sarki wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka lahuwal azizu shi ne wanda yake mabuwayi zul izzati ma'abucin girma yantaqi min al-kafir kuma zai kama kafirai in ba su yi imani ba ar-rahim kuma shine wanda yake mai jinkai shine yarhamul yarhamul mu'minina yana jinkan mu'mini wanda sun kai imani saboda haka a za ga nan wannan sura zamu shiga din wannan cewa wa inna rabb inna fi zalika la-aya wa ma kana akasaru wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim dinnan za ka ga mafi yawanci na gaba da inda za a yi ta haɗuwa da su ba wa ina da baka kamar ka ne ka can cikin suratul rahman za ka ga an tabe mai ta shi kuma fa bi ayi ala ila bikum tukadibani to shi ko wannan sura za ka yi ta ganin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim din nan ya to shine nan a cewa an tabe mai ta shi duk ƙarshen duk cikin kowace kisoshi ne sai an tabe mai dan za mu ta karanta kisoshi na annaba daban da ba cikin to da haka sai zama ubangiji wa da kiskiya magana akan cewa mafi yawancin mutane ba su ba masu imani bane saboda haka sai ya zama tun daga wato al'ummomin da aka yi na can baya haka suke mafi yawancin su ba musu imani din bane haka da aka zo cikin wannan al'umma ta manzo Allah su ma sallallahu alaihi wasallama su ma mafi yawancin su ba masu imani bane to wannan shi yasa kaga in ka duba yanzu a duniya gaba ɗaya zaka auna sai kaga musulmi ba su yawan kafirai in za a lissafa duniya gaba ɗaya musulmi ba za su kai yawan kafirai ba saboda yanzu misali ko da yanzu ko ne ko munan ne ai kaga ana ganin munan yankin mu akwai musulmi masu yawa saboda albarkacin da an ka samu na su Usman dan Fodewa sun kai jihadi na kafa musulunci sun ka jijjida shi misali wanda sai ya samu musulunci ya samu karfi sosai da gaske amma yanzu kaga in ka zo wani yankin daban can wani bangare yanzu su anan bara da sauransu masu kama da su can wajen jikin nan sai ka ga yanda ka san ma gaba ɗaya ma kawai ma ba musulunci ba da ka za gani don za a ga misali in ba an yi daidai ko can ka zo daidai unguwar da inda musulmi suke sosai ba sai ka ga sallah ma in ta kama ka sai a ga inda za ka yi ka ga sallah ba ta yawa dole sai inda ka koma gida kullum masauki saboda yawan duk ba musulmi bane mafi yawanci to ka ga misali sai zan anan ma namu in za a lissafa yanzu nan ma kasar mu ta Najeriya misali kaga ina ganin in za a yi lissafi duk da yake mu saboda an samu wannan tajridi wannan jaddar musulunci din shi yace Allah ya taimake mu ta nan bangaren sai zan musulmi sun kai yawa din amma ba da haka nan kuma sannan da yawan haihuwa da musulmi suka yi saboda musulmi sun yawan haihuwa tunda su mafi yawancin su kaga can mutum sai kallaka ba kai na shi bai aure sai ya yi kuɗi shi ko nan ne waɗanda hausa mu na musulmi ba su tsawa cewa sai sun yi kuɗi yaro zai da ya tashi kai tsaye aure cikin lokaci kuma kana ya ganin yaro gashi karami haka shi mata biyu mata uku ko to su kuma sabanin can in mutum ya yi gura da nan kuma shikenan kuma haihuwa ma kayyade wa yake kuma da bakin dan daka za shi kenan sai ga sun ishe shi haka to ka gani to shi yasa kaga mu sai zama hisu yawa to amma in za a hada nan da duniya gaba ɗaya za ka isko yanzu da ƙarfin kuɗi da ƙarfin wadata da kuma ƙarfi na yawa za ka isko mafi yawancinsu duk kafirin su ne sun kafe yawa to shi yasa kaji Allah na cewa makan akasarhum mu'minina mafi yawancin mutane ba su masu imani ba kuma Allah shine wanda yake watan mabuwayi ga watan duk wanda yake bai imani ba zai iya kama shi a mashi azaba kuma shine wanda yake mai jin kai da yake lokaci yayi za mu aje gobe sai mu tashi farkon kisar annabi Musa alaihi salamu wasallam shi da fir'auna saboda dama ko can wannan sura zamu kanta kisoshin annabawa ma da yawan gaske saboda amma ta farko da cewa da za mu fara da farko din to sai gobe mun dawo sai mu tashi akan ta da fatan da muka daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafi mana Allah fahimtar da mu daidai ba mai ukun gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah san bukatun kowa Allah biya mu da kowa bukatun shi na alkhairi baki daya da sauran masu kawo sarkoki suna neman addu'a duka Allah san bukatun kowa Allah biya musu marasa lafiya mai gida na asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya kayayi musu abin da ka damun su mu ma Allah ya kala mana lafiya kuma Allah ya kala mana himma mai aiki da lafiya inda dace mai aiki da ita da sauran masu neman addu'a akan kasuwancin su da manoman mu da masu nau'i na hannu da ma'aikatan na gwamnati baki ɗayan su muna musu addu'a Allah ya sanya ma kowa albarka cikin abin da ya mallaka kuma Allah ya ba kowa jagoranci a cikin lamarin shi baki daya duk ibadun da muke gabatar a cikin wannan wata muna da Allah ya karba muna Allah ya ba mu duk alkhairin da a cikin wannan wata da sauran mata masu cikin na muna musu addu'a su ma Allah suke su lafiya a cikin a sauki alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma dai kamar yadda aka riya an kai bani insha Allah da ranar alhamis in Allah ka mana rayuwa ran nan zamu yi addu'a na rahi wannan karatu insha Allah wagga alhamis mai zuwa in Allah ya yarda ran nan zamu yi addu'a insha Allah kada fatan Allah ya kai mu kuma Allah ya karba mana abin da muka gabatar اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على من عادانا واجعلهم هباء منثورا اللهم الف بنا في تيسير كل اسير فان تيسير كل اسير عليك يسير ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين